kafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita ubangiji yace man yashfa shafa'atan hasana dukkan wanda yayi alfarma kyakkyawar alfarma wato shine taimaka ma mutum ya samu abin da yake haƙƙinsa ne ya samu abin da dama ya cancanta ya same shi sai ka sa baki ka tallafa don ya samu ya kullahu nasibun minha to mutum zai kasance yana da wani rabo na lada dangane da wannan alfarma da yayi dangane da wannan ceto da yayi wa man yashfa shafa'atan sayyi'a dukkan wanda yayi ceto ko yayi alfarma wanda take mummuna ka sa baki a ba mutum abin da bai cancanta ba ka sa baki a kwace haƙƙin wani dan a baiwa wani wannan ya zo mummunan alfarma kenan an gane ku to dukan wanda ya wannan shine wa man yashfa shafa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha to shi ma yana da wani rabo na laifi dangane da wannan abin da yake وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اتاه طالب حاجه اقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما احب متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga abu musa al-ash'ari Allah ya kare da a gare shi yake kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya da mutum Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa ya kasance idza atahu talibu haja idan wani maneman bukata ya zo wajensa yana so manzon Allah ya bashi wani abu ya fahimci hakan daga wannan mutum aqbala ala julasa'i sai manzon Allah ya fuskanci abokanan zamansa da suke tare a wannan lokaci faƙala sai ka ji ya ce isfa'u tu'jaru ku yi alfarma za a ba ku lada ku sa baki in ba shi dan kuma a ba ku lada manzon Allah yana da dama idan ka zo neman abin ya dauka ya baka to amma sai ya kyale jira yake yi wannan malamin ya ce ai manzon Allah ya kamata a bashi kaza jira yake wanda ya ce manzon Allah ai ya tantance a bashi kaza kai wani ko ai mabukaci ne yana son kaza sannan sai manzon Allah ya yi dan a samu lada guda biyu ladan shi da ya alkhairin ladan wanda ya sa baki ya alfarma ina fata an fahimta gashi yana da dama fa ya san wannan mabukaci ne ba sai dauka ya bashi ba amma sai ce ishfa'u tu'jur kamar yanzu kai ne zaka yi abu kaza kana son kai din kuma dama kana da niyyar kai din sai ka kalla da yake zauna kaga sai ya nazir ko wani ya tantance in bashi littafin nan eh gaskiya ya tantance ai sai a bashi idan kuma ya masa kyashi sai ce bai cancanta ba isfa'u tu'jun ku yi alfarma domin a ba ku lada in kuna da hanya ku taimaka wa waɗansu su samu makaranta su samu admission a universities ko manyan higher institutes don su karanta abin da zai amfane su ya amfani al'umma in kun yi haka din za a ba ku lada in kuna da hanya ku wuce wa waɗansu gaba su samu aiki in kun yi haka din za a ba ku lada in kuna da hanya ku sa baki wani na neman aure dan a baki sai ku yi hakan dan in kun yi hakan za a ba ku lada dukkan alfarma da kai kyakkyawa kaucewa wani gaba ko ka sa baki ko ka rubuta takarda ko ka dan bayar da note ko ka sa hatiminka ko ka bayar da compliment card ɗinka saboda kai sai aka yi wa wani kaza abinda dama ya cancanta a yi masa to kai ma kana da lada kamar yadda wanda ya yi masa wannan abin yana da lada shine ma'anar ishfa'u tu'jabu ku yi alfarma domin a baku lada wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma ahabba ubangiji kuwa yana zartar da abin da ya so ne akan harshen manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko na tabbatar da biyan wannan bukata ko rashin biyanta ma'ana a nan gurin bayan manzan Allah ya zaburar da mutane da yin alfarma ko da yawa mutane ceto su sa baki dan su sa a ba su kaza sai kuma ya mayar da al'amari zuwa wurin Allah duk yadda aka sa baki to ba abin da zai faru sai abin da Allah ya riga ya zartar a cikin kudura an gane ko to amma shi sa bakin akwai lada a cikin sa sawa'un an baiwa mutumin koda ba a bashi ba dan manzo Allah ta yi fa ku yi alfarma tu ujaru za a ba ku lada ma'ana sawa'un abin da kai alfarma din nan ya samu ko bai samu ba bawo bakin a ciki kawai za a baka lada ina fata kun fahimta shi yasa dan kare suna cewa wai idan mutum ya sa baki dole sai an bayar sai sai wa yaqadillahu ala lisani nabiyhi ma abba domin sai abinda Allah ga dama ne ko yake gudana sa baki wannan ibada ce take dan ka samu lada amma ba lalle ne abinda kake so ya faru ba an fahimci wannan ko muttafaqun alayhi wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito fi riwayatin ma sha'a a wata riwaya yace wa yaqadillahu ala lisani nabiyhi ma sha'a a madadin ma ahabba duk dai ma'ana tana komawa daya وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أشفع إنما أنا أشفع قالت لا حاجة لي فيه رواه البخاري hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa fi qissati barira dangane da kissar barira ita barira din nan baiwa ce ga ummuna Aisha shine mai sharhi yace wa bariratu kanat maulatan lisayyidati Aisha radiyallahu anha baiwa ce mallakar Aisha Allah ya kare da a gare ta mijinta kuwa sunansa Mughir bawa ne kuma bakin fata yana matukar santa ita kuma ta tsare shi Allah ya kaddara an yi aure har an haihu tana kinsa da ƙarshe dai aure ya zo ya zama dole aure ya mutu shi mijin ya sake ta bayan ya sake ta kuma sai je baya iya barci duk ya kama kafa da wannan ya kama kafa da wannan alallace ta su dawo al'amura sun har sai da ya je wajen manzon Allah wallahi ya rasulullahi ina matukar santa da haka ka sa baki ko a ta sa a ta dawo manzo Allah ce an gama zan saba to manzo Allah sallallahu kuma sai nuna mana da ake alfarma ba kawai zuwa zakai ka rubuta lokacin zuwa sai an ba mutum ba idan ka je aikin fa babu ko wani ya zo yana neman admission bai sai fom ba kawai sai zo ce wai ka sa baki a dauke shi baya da fom bai ma riga sai fom ba ko wani ya zo na neman admission ya sai fom ya ajiye a gida har bayan an riga an cike an kammala karɓar fom wata biyu da suka wuce ya zo a makare kuma duk da haka ne ka sa baki a ɗauke shi ko ana neman masu credit biyar zuwa shida zuwa bakwai shi kuma yana da guda a ya arke na biyu kuma a hausa kuma zai karanta medicine kuma yana son dole sai ka sa baki a ɗauke shi yanzu nan za ka sa baki a ɗaure kashi ko a bata igiya ina ba ta ma'ana dan ka san cewa in zaka alfarma sai kai game ga inda ya dace ga inda ya dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya samu barira a madadin ya ce mata koma ɗakin aure idan ya haka ya tursasa ta aure kuma dole sai da yardar ɗarfayin bangarori guda biyu miji na so ita ma mutum na so ba a yi wa mutum auren dole ba a yi wa namiji auren dole iyaye ko su suka haifi ya musulunci ba su dama su tursasa ta ba sai dai su ba su shawara in ta ce taki su lallashe ta sai mata nan su faɗa mata nan su faɗa mata nan in ta ce taki shikenan magana ta kare amma a ce dole ko kin ki ko kin so sai an yi an saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aurar da wata ga wanda ba ta so dole sai ta je ta kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce na ba ki zabi in kin ga dama ki kashe auren in kin ga dama ki hakuri ki zauna ta ce zan yi hakuri in zauna amma dama na kawo ƙara don iyaye su ji daga bakin ka cewa ba su da ikon tursa su ƴaƴan su wajen auren dole to auren dole maka auren da ita bai zama dole ba lantana kuma kome zai zama dole sai ka koma da ita da haka da manzon Allah ya zo wajen barira sai ce laura da atihi ina ma a ki koma wajen mubi ina ma ki yadda ku yi kome qalat ita ko barira sai ta ce ya rasulullah ta'amurni sai manzo Allah umarni take bayarwa ko kuma shawara ce kala sai manzo Allah ce inna ma ana ashfa sai ba umarni nake bayarwa ba alfarma dai nake nema masa dai idan umarni ne manzo Allah ya umarni ya zama wajibi a gobe ke sai ba umarni bane ba wannan kar ki dauke shi a matsayin wajibi ba tilas bane ba wa inna ma ana ashfa ina nema masa alfarma ne kala sai ce la hajata li fihi ba ni da bukatarsa in dai alfarma ce an fahimta ko kaga dai ba yadda mugis ya tsaya ya iya dole ka mugis sai dai hakura la hajata li fi tace ba inda bukata sa san sab a wata riwaya ma ta ce law a atani kaza wa kaza ma kuntu inda kaza wa kaza din kidaya ce na dukiya mai yawa da zai bani kaza ya bani kaza cikin dangin abin da nake so ko abin da duk ya mace take so wurin da namiji to ba zan koma dai wurinsa ba san ba zan zauna tare da shi ba na riga na gama ai mu gisa ya sha wahala game da marira ka inda ta wuce a cikin madina yake bi yana kuka inda ta wuce ta nan gurin sai wuce yana kuka bawan Allah ba shi ai shi yasa yana daga cikin mugunyar addu'a ka ce Allah mu ya hada mutum da ciwon so ai ka cuce shi ba karamar cuta ba to Allah ya tsare wato dai wannan yana nuna mana mu zanto masu alfarma a tsakaninmu mu tawawun alfarma wajen ba da bashi kamar yadda muka abin nan ko alfarma wajen makaranta ko alfarma wajen auren neman aure ko alfarma wajen aiki ko alfarma wajen samun gidan haya ko alfarma dukkan wani abu da ya shafi na gari idan mutum ya alfarma yana da lada tawawun abin ya tabbata ko bai tabbata ba tsawon baki da zaka yi alheri ne an gane ko to kuma haka alfarma wadda take ba ta gari ba ita kuma koya mutum ya tsawo baki shi ma kuma yana da laifi na zunubi a ciki Allah ya tsare mu babul islahi bainan nas wannan babu ne da yake magana dangane da sulhun ta tsakanin mutane an samu tsakanin wani da wani ba a jituwa shari'a ne daidai ne ka je ka yi kura kokarin ka sulhunta su ko tsakanin wannan al'umma da waccan al'umma ko tsakanin wannan kabila da waccan kabila ko waccan unguwa da waccan unguwa ba sa jituwa to ya kamata a samu shugabanni ko masana ya kamata ko dattijai domin su sulhunta su shine al-islahu bainan nas sulhun ta tsakanin mutane lallashin su dan su manta da gabar da ke tsakanin su irin wadda wata gabar ma an gada tun iyaye da kakanni qala Allah ta'ala la khayra fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas wa qala ta'ala was-sulhu khayr wa qala ta'ala fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah فأصلحوا بين أخويكم آية تفرقوا التي لا خير في كثير من نجواهم لا خير باب ون الخير في كثير من نجواهم أتكين ددامة daga gani da mutane suke tsakaninsu da juna da kuskus da hirarrakinsu babu alkhairi a cikin wannan hirarraki illa man amara bi sadaqatin sai fa in an samu wanda zai wa abokin zamansa umarni da yin sadaka sadaka ta wajibi kamar zakka ko sadaka ta nafila ta ganin dama to wannan alkhairi ne lokacin da duk wani ke da hali kake masa umarni ya rinka yin sadaka ko sadaka ta wajibi ta zakka ko kuma kake kwadaitar da shi dangane da alkhairin da ke cikin sadakan nafila in ya zanto ganin da kuke da juna dan wannan ne to akwai alkhairi aw ma'rufin ko kuma ya kasance kayi umarni da kyakkyawan aiki wanda tashi lokacin sallah yayi wani tashi mu je mu duba wani ba shi da lafiya wani tashi mu je mu yi wa wani ta'aziyya mun ji an yi masa rasuwa wani wani ko hasara ta same shi mu je mu jajinta masa duk wanda yana cikin ma'ruf da daɗar kalma da zaka faɗa ma'ruf al'amru bil ma'ruf da annahyu anil munkar dukkan sa wannan ma'ruf illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas ko kuma wanda ya umarni da sulhun ta tsakanin mutane wato kaga waɗannan al'amura guda uku suna da ladabi الامر بالصدقه الامر بالمعروف الامر بالاصلاح بين الناس الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما dukkan wanda ya aikata abin da aka ambata baya yana neman yardan Allah ba don wata manufa ba sai wannan Allah ce za mu baki lada mai yawan gaske za mu baki lada mai girma wa qala ta'ala was sulhu khair ubangiji ta'ala ce sulhu fa alkhairi ne ma'ana kishiyar sulhu fa sharri ya kamata a yi sulhu domin sulhu alkhairi ne kaga wannan jumla ce wanda ta gino akan mubtada wal khabar jumla ismiya kenan wa sulhu khair wato kamar alkhairi gaba ɗaya ya tare cikin yin sulhu kishiyar hakan kuma yana wajen yin sulhu kenan an fahimta ko sasanta tsakanin mutane da alkhairi to kaga wannan aya ko wannan bangare na aya na wasulhu khair kaga ya zo ne a wani babi da ya shafi zaman auratayya manzan Allah sallallahu ke zaune da ɗaya daga cikin matansa ta riga ta manyanta sai ta fahimci kamar ta fita daga ran manzan Allah ba ta cikin tunaninsa sai ta ji tsoron ya sake ta tana son ta ci gaba da morar cewa ita matar annabi ce tana so Allah ya karɓi ranta tana ƙarƙashin igiyar auren annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta son ya sake ta duk da cewa ko tana da bukatan ta samu cikakken haƙƙi da za a baiwa kowace ya mace an fahimta ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa ta riga ta fita daga ransa saboda wani dalili da shi kadai sani ba lalle ne sai manzon Allah ko kai ba dole bane ka bayyana mutane a cikin gidanka ballanta na manzon Allah abin da mutum ya ga dama faɗa abin da bai ga dama kuma za a ce dole sai an tambaye shi me yasa shi yafi kowa sani sallallahu alaihi wasallam in san samun manzon Allah ne su rabu ya auro wata ya cike ɗakin in san samun ta ne ta zauna a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ba ta cikakken haƙƙin ta yadda ake biyo kowace matar aure to kuma wato yanzu ya kamata aiki na an samu safari sai a yi mai sai a yi sulhu sai ubangiji da Allah ya kawo tsarin yadda za a yi sulhu din sulhu shine kai manzon Allah karka sake ta ta ci gaba da zama dan ta mori da cewa matar annabi ke kuma sai ki yafe kwanan ki ba dole bane a raba kwana da ki ba dole ne a raba kwana da ke ba dole ne ma a baki kudin ce ba ne ba dangin ki sa da ku aiko muka abinci daga gida bai ki samu bukatar ke zuwa daya amma kin samu wani bangare shi ma bai samu bukatar su gaba daya ba amma ya same wani bangare dama haka sulhu yake kar ka ce za a zo yin sulhu amma kana so dukkan sirtan ka bayan suka ma ba sulhu ka ne ba sulhu sai ka dan saki wani bangare a wani lokaci shi ma wancan sai ya saki wani bangare ka samu wani bangare ka hakura da sauran kuma shine sulhu shine Allah yake cewa walan tastatiwa an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu ko ba haka ba daidai ta yi cewa sai an so mata daidai wa daidai ba zai iya ba ko da kun so yan haka din amma sai ce fara ta mizo kullum mali ba ta zuru hakal mu'allaka sai kuma ce wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kana ghafurur rahim wa in tuslihu wa tattaqu kaga anan gurin sai ce wato amma karka karkata zuwa ga wanda ka fi so din ka kyale wannan ta zanto kamar maran mamuji amma sai ce wa in tuslihu amma in kuka yi sulhu ta yadda ba ta son ta rabu da kai so take kawai a ce ita matar wani ko da ba ka yi mata komai in ta yadda da wannan to kai ko babu komai sai ka kyale ta daga za a a matsayin matar wani da ita kuma ta hakura da kwananta isa a lokacin nan sai wannan mata ta hakura da kwananta aka bai wa umuna aisha manzo Allah ya ci gaba da rike ta a haka dan annuna mai shari'a ne a yau din haka kar a ce wa yau ko su sai kira manzo Allah ba ko su sai bane ba a yau ko kai kake da mata biyu ko uku ko hudu sai ta fita daga ranka idan ka sake ta za ta kai laifi waje take laifi ne saki ba laifi da ka rike ta kana zalunta ta da ka sake ta wannan ba alkhairi saki ya ba alkhairi ku rabu da hadisin da yake cewa abu gadul halal ila Allah hadisi ne bai ba da asali bai tabbatar ga bakin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam cewa wai mafi kin mafi kiyuwar halal a wajen Allah shine saki to ai wannan hadisin kansa ya ruce kansa halal kuma sai Allah na kinsa ba sai haramta zai huta ba zai ubangiji ya haramta ba amma a ce shi a cikin halal din ba kuma shi ya fi ki ma'ana ban da shi akwai dangin halal da yake ki amma aure ne ya fi ki matanin hadisin ba kanshi akwai nakara a ciki ina ba da kun fahimta da haka dai hadisi ne ba tabbatacce Allahumma to da Allah ce wa in tuslihu kafin nan gurin cewa wa in nimra'atun khafat min baliha nushuzan aw iradan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair inda wannan ayat in imra'atun khafat min baliha nushuzan in mace ta halalo cewa miji fa ya rabu da ita soyayyar ta tashi da kanta ta koma kan wata to fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha babu laifi fi sulhu sai Allah ce wa sulhu khair wannan sulhu din shi ya fa alkhairi sama da me sama da rabuwa in dai har ita tana so ta sai ga wanda zama ta sai kenan ina saboda wani dalili kila shine uban ya'yanta in ta bar gidan ya'yanta za su ta gayyara ina ba za mu fahimta ai ta iya hakura da kwana dan ta kula da ya'yanta kila kaza in kuma ta ga lalle ba za ta iya ba shikenan kuma dama ba a tilasta mata ba ina ba za mu fahimta kamar ya ko da mata a ina zai kawo wata kwa ai shi yasa zai ce maka manzon Allah inda sun samun sa ne sai ya rabu da sauda sai ya kawo wani daki ba shi ne bukatun sa ba ita kuma in son samun ta ne a raba kwana da ita to sai aka hana ta hakkin sa gaba daya sai aka dauke kwanan ya bai wanda yake so cikin matan da kenan ko ba haka ba ita kuma aka ce ta ci gaba da zama karkashin igiyar aurensa kowa ya ganta ya gama tar annabi ta zama ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin ba shi kenan da huta ba amma kuma ba tarfa ba ta samu bukatun ta gaba ɗaya kuma bai samu nashi gaba ɗaya ba a tana tsakiya sulhu kenan ai tana nan sunanta matarka kawai dai saboda wannan ka'idar ne sai aka rage aka baka wancan damar cewa ba dole bane ka sani ciyar da ita din ba haramun bane in mutum ya ga dama ya ga zai ciyar da ita din da haka rabon kwana ne ba zai da ita ba kenan in mutum kuma ya ga dama bayan ciyar da ita ma zai iya rabon kwana da ita alal laruru da kikkije da karfi da yaji duk da ba ya da sha'awarta shikenan duk kana da lada akan wannan tunda yayi din ya faranta mata rai kare ta cikin kewa da damuwa da shiga halin kakannin kai to addinin musulunci akwai tsari ba ku siya bane ba lansa ido ba ku siya bane wa qala ta'ala fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ubangiji ta'ala ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu zata bainakum ku sulhun ta tsakanin ku da juna idan an samu tashin tashina ko rashin fahimtar juna wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce innamal mu'minuna ikhwa ku sani dai kadai mummunai fa ƴan uwa ne ko da gari ya sha bamban launin fata da yare sun sun zama daban-daban to rabita din imani ta hada tsakaninsu innamal mu'minuna ikhwa sanan dai kadai mummunai yan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum ku sulhun ta tsakanin yan uwan ku guda biyu da za su samu rikici ko fada sulhu ya zama wajibi a unguwa idan kuna tare kuka san da wani da wani suna gaba ya zama wajibi wato ku sulhun ta tsakaninsu a kasuwa idan kuna tare garin farwa na garin farwa na ba a magana saboda wani abu na duniya ya shiga tsakanin su ya zama wajibi ga wanda suke makwabtaka da su a rumfunan kasuwa su sulhunta a ofis ɗaya a ma'aikata ɗaya tsakanin wani da wani ba a jituwa saboda wani dalili ya zama wajibi waɗanda suke unit ɗaya ko department ɗaya wannan ma'aikatar ko ofis ɗaya su zo su sulhunta tsakanin su a gari idan an samu rikici tsakanin yan marore da yan gyaranya ya zama wajibi al'ummar gari su tashi su sulhunta su ko dai fadar mai martaba sarkin Kano ta shiga ciki ta kirawo da tijan wancan unguwa da tijan wancan unguwa a sulhunta su a yi musu fada a sa malamai su yi musu wa'azi su karanta musu ayoyin alkurani da hadisan manzon Allah ko in abin ana son yayi tasiri ta ce martaba sarki ya aika musu ba zai je unguwarsu ya ku yan warure da ko yan gyaranya ko yan gyaranya ko yan warure da yan sudawa ko yan ina ne duk waɗansu unguwanni da aka fi suna gaba da juna ana yanke-yanke ana kashe-kashe irin na 'yan daba sai shi mai martaba ya aika musu ba yana da ofishin wakilin gabas ba ofishin wakilin yamma ina ya fi musu kusa mu haɗu mu da ko ofishin kaza ko mu haɗu a cikin dagacin unguwa kaza ko yau za mu je zama na farko a unguwa kaza gobe zama na biyu kuma a unguwa kaza dan Allah za a samu gyara ko ba za a samu gyara ba a ce mai martaba sarki zai haka ga shi ga wazirinsa da waɗansu hakimansa biyu ko uku ga waɗansu daga cikin kwamitin fatarwa na malamai wanda za su yi magana su yi wa'azi su faɗakar wannan ya kamata larabawa fada lokacin jahiliya fa ba su da addini ma amma suna sulhu idan aka yi yaki aka yi yaki aka yi kashe kashe sai a samu waɗansu da tije gwanayen waka sai su tare shugabannin wannan kabila su tare shugabannin wannan kabila su ta karanto baitun waka ta bada hakuri har sai an sulhunta wani lokacin ma cewa ake to mu tara kuɗi gaba ɗaya mu duka ko ku tara ko ku tara mu biya juna diyyar da muka kashe wa juna dan a sulhunta a jahiliya suke wannan ba ya mu yanzu ga qur'ani ga hadisi ko ba za mu yi wannan ba sai unguwanni a ita gaba yan tauri yan daba wane ne haka a ita karkashe juna ba wani amfani mutum cikin zafin nan yaje da ya fito dole ya gida ya kulle ya shiga cikin daki kuma dai fasan dauke wuta ga wani wanda sa kamar gidan tantabara babu yadda ya iya dan ba zai fito waje ba kar yan tauri su far masa ya zai da rasa a je a yi ta sankarau ana shan wahala rayuwa a duniya ba a jin daɗi kuma lahira ba a yi mata wani tanadi ba ga tsadan masara ga tsadan gero ga dukkan musibu min sulhu tsakanin mu da juna ko mai sulhu tsakanin mu da ubangiji mu daina saba masa sulhun mu da ke tsakanin mu da ubangiji wajibi ne a bangaren ba wajibi ne a bangaren Allah dan wajibi ne mu tuba daga ayyukan banna in ko muke kama mu da azaba dan Allah in za a yi wannan ba za a samu sulhu ba to ko mai martaba sarki a ce yi ko hakimin wannan yanki yayi ko kuma a ce shugaban karamar hukuma da hakimi da mai martaba sarki su yi shugaban karamar hukumar kowane yi tare da dan majalisar sunawa kila na jiha na wannan mazabar misali da na waccan mazaɓa da na waccan mazaɓa duk wani wanda aka san ya kamata ko malamin addini ko ɗan siyasa ko ɗan sanda ko waye a haɗu a yi za a samu sulhu kuma a ce mu haɗa ƙarfi da ƙarfe ko waɗanne duk wani ɓata gari da ya karya wannan sulhu a kama su a yi musu daidai a wulakanta su a tursasa su a ursa musu duk yana magana ta riga ta ƙari za a samu gyara amma kowa yana wa kowa karatu kowa yana wa kowa karatu muna jira sai sai tarar gaban ta zo ta raba rikicin yan tauri a cikin kano idan ta tarar gaban ta zo ta raba rikicin mu ba kashe junan mu mana sai tarar gaban ta da ba mu san ta bane ba ita ma da ta ji mu ta karkace mu dan yanzu muna kashe juna ba mun hutar da ita bane ba eh yana da mata hudu mm ne sai ya ga wata tabiya yana so sai ita uwar gidan mai yaya da ke shi gaskiya zai aure amma in za ta zauna da iya kula da 'ya'yanta zai tafi da abin ba zai kula da zai ba da wani ɗaki da wani mutum wani a cikin gidan amma shi zai aure eh sai ta fita da zai tafi na
mm sai ta fita da ma'a duniya zai aure to wannan ba irin wancan ne na manzan Allah ba domin manzan Allah bai ciki sauda ba haka suka zo na tare da ita ina fata mun fahimta ko amma shi wannan wanda kake faɗa ya ce ne zai sake ta amma zai ba ta wurin zama ta zauna don ta kula da yayanta kaga ba irin wancan sulhun bane ba ba sulhu bane ba ba irin wancan bane ba eh ciwa a saki ya tafi mana za ku ce bai halarta ba amma wanda ya laifin ban ji ba a amma ai ba a cikin gidansa take ba a cikin gidan a an ya cikin ba za ta zauna ba tunda ya riga ya auro wata ba ita ba zama a gidan kuma da ta gama ita za ta fita cikin gidan magana ta riga ta kare to irjiji ne idan ta saba Allah dukkan sharadin da baya cikin littafin Allah baya cikin sunan manzo Allah bai hukuncin sa manzo Allah ce fa huwa batilun batilun batilun ta ayya da shi
dan ya ba ta halitta Allah tan ba shi da kuɗi aka samu abin irin abubuwa irin na gardawa da Allah wanda Allah musu kadar huwa ba kyauta ce ta da matoyi ba kai da ya dauka wajen zama shi ma daga ne a baya baya cikin kyautar ta mutu wannan shi ya ce kin ga a gaskiya kin fita daga raina amma dai muna da yaya a zan sake ki in ba ki wuri da zaki zauna cikin gidana dan ki kula da yayanki dan wannan wurin ne kuma in tike in ƙaro in auro wata wadda nake so ba haka ne zan daga ba muka ce idan ta karɓi haka ya sake ta saki ya saku amma zaman ta cikin gidan kuma babu wani hujja a ciki da ta gama idan dole ta bar gidan ina ba da kun fahimta domin ya sha bamban da abin da ya faru tsakanin manzo Allah da Sauda manzo Allah bai saki Sauda ba zai sake ta tafi ta ka tace kyale na karkashin igiyar auren ka da kira na matar annabi amma kwana na ko kaje ka ba da kake so cikin matan ka ka bai wa Aisha na bai mu Aisha manzo Allah ya karba kuma aka cigaba da zama a haka dan a nuna mana shar'antuwar abin a cikin musulunci to amma kaga wancan ya ce ya sake ta ita ko kyauta ta tamattu'i da kake magana ko da sharadi ko ba sharadi in dai mutum ya saki mace kuma ya aure mace ya sake ta dole sai ya mata kyauta ta tamattu'i an gane ko dole ne kyauta ta tamattu'i wannan kyautar ba a ba ta iyakar kuɗi ba an ce mai hali da yawa ya bayar da yawa wanda yake tsakatsaki ya bayar tsakatsaki wanda yake kaɗan ya bayar kaɗan an gane ko shine abin da Allah ya ce la junaha alaikum in talaqtum an-nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadruhu wa kaga 'ala al-musi'i ga- wa matti'uhunna yana ta'alluki da da 'ala al-musi'i qadruhu wa yana ta'alluki da wa matti'uhunna ka gani ashe ba wai wancan bane mai kyau.
to ma'ana ma nan ka ba ta wannan kyautar gaskiya an ba ta a fara mai gidan wani ita ta tsare da hakkin ta ka ba ta zai karba ka fita daidai ke da ka bai wa matarka abinci tana zaman ida an ce ka ce da ita ta gama ida ta barar sun ce ba a ci ni ba matsaya ce ba ce kai ka fita har auren Allah ta kuma Allah ku sun zuciyarta amma kai Allah ba zai kama ka da laifi ba wannan kun faɗa mana hawa a kan kallon bacci ne kuma muka ce wannan zaman bai halatta ba ta zauna a gidan da ta gama ita dole ta fita haka muka ce وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه ومعنى تعدل بينهما أي تصلح بينهما بالعدل wannan hadisi an karɓo daga Abu Huraira Allah ya kare ta a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kullu sulama minan nasi alaihi sadaka dukkan gabbai da ke jikin dan adam akwai sadaka akan wannan gabba an gane ku dukkan wata gaba daga cikin gabban jikin dan adam akwai sadaka da mutum zai yi don ya zanto zakka na wannan gaba yace kulli yawmin tatlu'u fihi shams dukkan wani yini da rana za ta hudo cikin sa ta'dilu bainal ithnaini da za ka samu daman yin sulhu tsakanin mutane biyu sadaka wannan sadaka ce daidai da ka ɗauki dukiya ka bayar sadaka sulhu ta tsakanin mutane guda biyu mai sulhu kuma abin da zai lura shi ne ko dai nasarar wato a samu sulhu din sun sasanta da juna sun shirya ko kuma ya dakushe kaifin gabar ya rage mata karfi ko haka kai ka ci nasara wa tu'inu ar-rajula fi dabbati haka ka taimaki mutum dangane da lamarin dabbarsa ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu hanya ta farko fa tahmiluhu alaiha ka kama shi ka dora shi akai idan dattijo ne yana so ya hau jakinsa dokinsa alfadarinsa ba zai iya hawa ba ka tallafa masa har ya kama ya hau aw tahmilu lahu alaiha mata'a ko kuma ka dora masa kayansa akai shi yana kai kai kuma ka ɗauka ka mika masa ko kuma yana ƙasa ka kama kuka lafta tare duk da ya shiga cikin wannan ma'anar to shi ma wannan sadaka sadaka ce wal kalimatu tayyibatu sadaka daddadar kalma da zaka faɗa dan uwanka musulmi ya ji daɗi idan ya ji ta ita ma sadaka ce wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaka haka dukkan wani taku da zaka yi zuwa yin sallah idan kai alwala daga gidanka ko daga rumfarka ta kasuwa zaka tafi masallaci kowane taku da zaka yi akan hanya ɗaya sadaka ce wa tumitul adha an tariqi sadaka haka kautar da wani abu mai cutaswa akan hanya shi ma sadaka ce kaga kwalba sai ka kautar da ita da kan hanya dan kar wani ya taka kaga wata kusa sai ka kautar da ita dan kar ta fasa wani taya ta mashin ko take ki ko ta mota ko kar wani ya taka ta lahana shi ta lahantar da shi wato kaga wani datti kar wani ya taka kaga wata najasa ka kawar da ita da kan hanya duk wannan idan kai wannan daidai ki da kai sadaka domin al'aza ya shafi duk abu mai cutaswa an fahimta ko wato kenan kaga abinda wani ya ajiye ma mai cutarwa kan hanya me ya kamata ka yi ka kawar da shi to ina ga abinda kai kuma zaka zo ka kawo shi da kanka yaso nawa ne mutum zaka ga yanzu musamman wani yayi da ake a cikin Kano idan mutum yana tafiya a daidai cikin Goslo ko Sabon Gari ko Ibrahim Taylor Road ko daidai gidan Masala idan motar ta mutu zai round about kawai sai ya tsaya nan wurin da kulle sai ya tafi sai je nemo makani ya hada gusulo ya biyo bayan Allah ko ba wanda ya sai masa makani a nan za a zo makanikai su gyara a tsakiyar ko idan mutum mai hali ne ya zo zai yi gida blok da blok a cikin talakawa sai ya kawo mota ta yashi su ta toshe mutane hanyar wani lokacin ma magudanar ruwan mutane za yaki zai zai rufe ko birgi ya rufe ta babu yadda suka iya ba wanda ya sai kai kara ko masa magana kuma yana ganin bai wa Allah laifi ba bai wa manzon Allah laifi ba bai shiga hakkin kowa ba a tunanin sa to dukkan wani abu mai cutaswa da wani ya ajiye ma kai an shar'anta maka ka dauke shi to balla sana abin da zaka kawo kai da kanka ko mutum ya zo kusa da wurin zaman mutane ya yi bawali kusa da wurin zaman mutane ya yi bayan gida a'a a masallaci daidai da masallatai irin namu an ware wannan wuri na bawali ne wannan wuri na bayan gida ne sai mutum shiga wajen bawali ya bayan gida ha kawai kuna ganin shi ya fito kuma ba kunya ba tsoron Allah ga nan gashi da ka ganshi daga kamili haka duk wannan rashin kyautawa ne duk rashin sanin ya kamata sai mun yadda za mu yaƙi zukatanmu daga son zuciya mu zama mutane yadda sauran duniya suka zama mutane amma da irin wannan san rai irin namu ba za mu zanto mana dabi'u irin wanda Allah yake so mu gino akai ba wanda manzon Allah yake so mu gino akai ba Allah tsiri. Wannan hadisi muttafaqun alayhi. Mala yace wa ma'ana ta'dilu bainahuma ma'anar ta'dilu bainahuma dake cikin hadisi ai tuslihu bainahuma bil adl. Ka samu damar sulhu ta tsakanin mutane ta hanyar adalci shine ta'dilu bainahuma din. Na'am. a ba za ka faɗa mutum ya yi ƙarya ba kawai ka faɗa masa zance na ƙarya don ya ji daɗi kuma ya zanta waya ta zama sadaka wannan ba gaskiya ba ne inda mutum zai yi ƙarya ta zanto abin nan shine hadisi za mu karanta gaba in wajen sulhu ne amma har kawai ka zo ka kitso wani labari don wani ya ji daɗi to wannan ba sadaka ba ce ba ka shanta makarya sunan ka kuma kana da zunubi har wurin Allah ta'ala kuma manzo Allah na cewa ya ishi mutum laifi ka rinka faɗa ɗan uwanka zancen da shi yana ɗaukan gaske ne kai kuma ƙarya kake masa wannan laifi ne ba daidai bane ba da irin waɗannan hadisan waɗanda suka haranta wasan kwaikwayo suka ce domin sun mai wasan kwaikwayo ya san ƙarya ki zai fito a matsayin miji ya fito a matsayin uba ya fito a matsayin kani ya fito a matsayin alhaji bayan baya da kokobo ya fito a matsayin wane ne ya fito a matsayin likita ya fito a ƙarya ne ƙarya ce shi likita ne ya fito a watan farko ya zama likita kuma ƙarya ke shi ba likita ba ma'ana dai ba wannan wannan ba zai zama karfafi ba ina fatan ka fahimta wa an ummi kulthum binti uqba ibn abi mu'ayyid radiyallahu anha قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس الكذاب الذي يسله بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا متفق عليه وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها wannan hadisi an karbo daga ummu kulsum Allah ya kare da a gare ta bint ukba ibn abi mu'ayth قالت تتي سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول daji manzon Allah ya tsara da amincin Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa na cewa laysa al-kazzabu alladhi yuslihu bayna an-nas ba makarici bane wannan da yake kokarin sasanta tsakanin mutane fa yanmi khairan sai ya isar da labarin alkhairi daga wani zuwa wani ko da wannan bai aike shi ba aw yaqulu khairan ko ya faɗa alkhairi yanmi bi ma'ana yuballighu kenan yanmi khairan ya isar da alkhairi cewa ka wallahi wani ko yanzu muka rabu da shi ya ce in gaishe ka ko kuma dan gudun kare ran zuwa kan kariya sai na gaba da wani ko yana tambayar ka ya ce in gaishe ka yana ta shi bai ji dadin abin da ya faru tsakanin ku ba ina ma dai za a samu dai a yi sulhu da shi kuma kaga sai ya ji dadi to kuma ka zo daga wajen wannan shi ma ka je ka faɗa wancan sai ga kowanne idan sun haɗu da juna ka buɗe musu hanyar su yi wa juna magana dan kowa yana ganin ai shi ya fara nema ya aiki ne ya faru ka bude masa hanyar yadda za su yi magana to wannan kana da lada manzon Allah ya ce wannan ba ƙarya ba ce ba duk da a zahirin abin sunansa ƙarya a yadda za mu iya gani amma a shari'ance manzon Allah bai kirga wannan a matsayin ƙarya ba kun fahimta da kyau allazi yuslihu bainan nas bayan min khairin ay yaqulu khairan muttafaqun alayhi wa fi riwayati muslimin amma a riwayar muslim ziyadatu qalat akwai ziyadar da take da ziyada ziyadatun qalat ita ummu kulsum tace wa lam asma'ahu yurakhisu fi shay'in mimma yaquluhu an-nas ban taba jin manzon Allah na rangwame cikin abin da mutane ke faɗa ba na ƙarya illa fi salasin sai cikin al'amurra guda uku ta'ani abin da take nufi al-harba dangane da yaki ya halatta kai ƙarya dan manzon Allah ce al-harbu khudwa yaki dan yaudara ku yan kaɗan ne sai ka ce kuna da yawa don ka razana abokin adawarka an fahimta ku to wannan sai ka ga don koya ya razana ka samu rabin cin nasara a tare da shi wa hadithun rajul imra'ata ko ko wal islah bainan nas ko wal islah bainan nas da yin sulhu tsakanin mutane guda biyu kamar yadda muka faɗa da su wani ya ce in gaishe ka wani yana tambayar ka kwana biyu ya ce bai ganka ba wani zance makamancin haka yadda dai zai ji cewa eh wani ya damu da shi wa hadithar rajul imra'ata ko mutum suna tattauna da matarsa wato ainihin dan ya jawo hankalinta zuwa gare shi ya danyi mata ƙarya wa hadithal mar'ati zawjaha ko ko mace ita ta tattauna da mijinta bisa ga wannan duk wannan an riga an yi rangwame to amma abinda malamai suka ce shine duk irin ƙaryar da za ka yi mata kar ka yi mata ƙaryar da zaka sauke wa kanka wani wajibi da aka dora ma ita ma duk ƙaryar da za ta yi kar ta yi ƙaryar da za ta tunkuɗe a kanta wani wajibi da aka dora mata kar ka yi ƙaryar ba ka da kuɗi an tambaye ka kuɗin tebani ka san kuɗin tebani mene ne wajibi ka yi ƙaryar babu wannan bai halatta ba dan ce ne akan ka ya zo me kuma gashi kana da akwai dan me za ka yi ƙarya kai in kai wannan sunan ta ƙarya kuma gashi kuma ka sar yadda haƙƙin ta kenan na cewa za a kama ka da wannan ita kuma kar ta zo ba ta son saduwa da miji da daddare ta ce wallahi cikin ta yake ci wallahi ma da ta yake ci ko ta yi barcin ƙarya kai kai wai bacci take yi to ita ma wannan gurin kaga ta mu ta yi ƙarya da za ta sayarwa da mutum haƙƙinsa ko ta ce a'a ai ba ta yi tsarki ba bayan ta riga ta yi tsarki to duk wannan bai kamata ba duk wanda zai ƙarya tsakanin ma'aurata guda biyu dan ya sare da haƙƙin dan uwansa to wannan ƙaryar ba ta zanto karbafiya ba kenan مدوب شرح دم مغني هذه الزيادة لمسلم قال عنها العلماء أنها مدرجة قال الطبري ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح وقالوا إن الصلاة المذكورة كالمثال malamai da dama suka ce ya halatta mutum ya yi karya don kokarin sulhunta ko kawo gyara ko sulhunta tsakanin mutane wannan guda uku da aka kawo dan misali ne wa qalu suka ce al-kadhibul mazmum inna ma huwa fima fihi madarra ƙarya wadda aka zarga a cikin shari'a ƙaryar da take akwai cutaswa aw ma laysa fihi maslaha ko wadda cikin yin ta babu amfani wa qala akharun waɗansu malaman suka ce la yajuzu al-kadhibu fi shay'in mutlaqa kwata kwata ƙarya bata halatta ba a kowane hali a kowane irin yanayi bata halatta ba wa hamalu al-kadhib al-murad huna ala tawriya suka ce al-kadhibu da manzo Allah ke nufi cikin hadisi duk da lafazin na alkazibu ne amma abin da ake nufi da shi a tauriya sayan zance kamar zaurance ne kaɗan yi haka baka fito da abu sarari ba an gane ko wata arif da yin jirwaye da kaman wanka kaman ya kuli zalim da autu laka am kamar mutumin da zai ce a zalimi je na yi maka addu'a shi zai fahimci kai masa addu'a ta gari tun da ka je da autu laka amma kai ko abin da kake nufi da auto alaika na tsine maka albarka wa huwa yuridu qawluhu allahumma ighfir lil muslimin shi ko a zahiri ba wai yana nufin nayi maka addu'a ta alkhairi ba a'a dace allahumma ighfir lil muslimin Allah gafarta musulmai amma kai ba sa ga wai wa ya'idu imra'atahu bi atiyati shay'in wa yuridu in qaddara Allah zalika ko mutum yace mata sai insha Allah zan tsimi ki akan ba a zuci sai ya kawo kun Allah ya ita ba ta jin Allah ya ta ba amma kai kaji a ina ganin gaskiya kan wata mai zuwa kan zan yi miki kaza zan yi miki kaza amma zan karanta in na samu kuɗi amma ba ka in na samu kuɗi duk wannan misali ne kaga suka kawo gani duk dai abin da mutum zai yi kar mutum ya yi abin da zai kare ta abin nan wato akwai hikima a cikin abin nan dan wani lokaci mace ranta zai ɓaci kan abin da yake mai sauki da idan ka ce abin da take so ba za a yi ba sai ga cewa kun samu rikici amma in ka ce za a yi kai da kanka bayan ka mata wata mu'amala sai ga ta manta ma mata tambaye ka to sai a yi shekara ba ta ki tambaye ka ba ta riga ta manta dama can ɓacin rai ne da kaza amma lokacin da ta ce kaza din inda za ka ce ba za a yi ba to sai a yi bala'i akan wannan za a yi din a kwantar da hankali ba yau me kuma abu kaza a wannan abu ne mai sauki ba na mai sauki ne a wurin Allah ko wa zalika ala Allah ya zai zai ko وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما an karɓo hadisi daga Aisha Allah su ƙara da gare ta ta ce manzon Allah ya saurari sautin waɗansu masu rigima husum wato waɗansu masu husuma bilbabi a ƙofar gida aliyatan aswatuhuma muryoyinsu sun ɗaga sama kowa na faɗin abin da ya ga dama wa ɗan uwansa wa idza ahaduhuma yastawdi'u al-akhar sai ga ɗaya daga cikin su yana neman ɗayan ya yafe masa bashin da ke kansa wa yastarfiquhu fi shay'in yana neman ya bi shi a sannu cikin wani al'amari ita dai Aisha bata san wani al'amari bane ba wa huwa yaqulu shi ko wanda ake roƙon alfarmar yana cewa wallahi la af'alu ba zan yi ba wallahi ba zan yi ba ila wani ya tukullar wani ne yace sai ka bani kuɗi yace yace sai ka bani kuɗi na tukullar ta ka yafe mun mana ko ka rage mun wani abu ko ka dan kare mun jinkiri ko dai ka yafe mun shine yastawdi'u yana neman ya sauke masa wannan bashin ya fi kenan ya sarfi kuma yana neman sauki ko rangwame ka karɓi ka zama da ka haƙura sauran kuma inda samu na cika ko kuma a'a ka bari wanda da Allah ka ƙara wa mako ɗaya ko mako biyu ko ka bari zuwa ƙarshen wata idan an yi albashi shi kuma wanda ake nema na cewa wallahi la af'alu ba zan yi ba fa kharaja alaihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah na ji bai ga ta zama ba sai ya fito wajen su fa kada sai ce ainal muta'alli ala Allah la yaf'alu al ma'ruf ina wanda yake rantsewa da Allah ba zai alheri ba ma'ana idan an ce ka yafe bashi menene aka neme ka da yi alkhairi idan an ce ka yi jinkiri zuwa wata ɗaya me aka neme ka da yi alkhairi amma ka zo kana rantsa an ba za ka yi alkhairin ba yace aina almuta'alli ala Allah la yaf'alu alma'ruf ina wanda almuta'alli ala Allah wanda ke rantsuwa da Allah cewa la yaf'alu alma'ruf fa qala ana ya rasulullah yace ga nan manzon Allah qala fa lahu ayyu zalika ahabba yace to ina masa alfarma ka bashi kowane ɗaya ne ma in ya nemi ka yafi to ka yafi in kuma ya nemi ka yi rangwame ne to ka yi rangwame shine falahu ayyu zalika ahabba ay min alwada'i ko dai yafewa aw rizqi ko ka bi shi a hankali an gane ko ma'ana sai manzo Allah ke zabarar da shi wajen sadin ko kuma kai masa rangwame zuwa wani lokaci ko kai rage adadin abin da kaga zai iya shiga cikin babin ash-shafa'a sannan kuma zai iya shiga cikin babin sulhu hadisi da wato idan muka lura a zahirin maganar da ce fa qala ana ya rasulullah fa lahu ayu zalika ahabba zai iya shiga maganar kamar manzon Allah ne ya faɗa amma kuma zai iya zama kamar mutumin ne da kansa da yaji manzon Allah ya tsoma baki yayin da manzo Allah ya ce ainar muta'alli ala Allah la yaf'al al-ma'ruf fa qala ana ya rasul Allah ni ne ne wannan rantsuwar ya manzo Allah amma fa lahu ayu zalika ahabba duk wanda ya zaba cikin biyu yanzu kuma na zan yi zo yi tunda ka saba an fahimta ku zahirin larabcin zai iya dauka haka ya kuma wannan ma'anar sama da ma'ana waccan ta farko duk da waɗansu malaman suna ba da waccan ma'anar amma dai wannan ta fitowa biyu ma'ana ya tawbi'uhu ma'anar cewa ya tawbi'uhu an yas'aluhu an yada anhu ba'da dayni yana roƙon ya rage masa ko ya yafe masa wani sashi na bashin sa wa yastarfiquhu ma nan yastarfiquhu yas'aluhu ar-rifqa yana neman rangwame da yafewa ko sauki wal muta'alli idan an ce al muta'alli a larabci al halif mai rantsuwa shine al muta'alli wa ana abdul abbas sahal سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغه أن بني أمر بن عوف كان بينهم شر وانا حديثي أنكر قولك أبو العباس شين سهل بن سعد الساعدي yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balagahu labari ya zo gare shi anna bani amr ibn auf wata kabila dangin gidan banu amr bin au kana bainahum sharrun wani sharri ya faru tsakanin su rigima ta faru tsakanin su husuma ta faru tsakanin su da juna fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuslihu bainahum sai manzon Allah ya tafi wurin su domin yin sulhu kaga a wani gari ne ma yasa da muka ba da shawara inda sarakunan mu inda shugabannin mu duk inda suka ji an yi wannan husumar ko a kauye ko cikin gari za su je unguwar su kira wani dattijan unguwa a kira su a musu fada a kira wa matasa a sulhunta a yi ne za a samu sauki manzo Allah da kanshi fa kharaja sai ya tashi fita dan Allah idan manzo Allah ce ku zo ba za su zo ba a gurin sa bai za su amma tare da haka dan abin yayi tasiri sai tashi ta wajen tare da cewa shine khatibun nabi da shine kuma imamul mursalin yuslihu bainahum dan yaje ya sulhu tsakanin su fi unas ma'ahu kuma dan abin ya zama da kwarjini manzo Allah sai ya tafi da wadansu cikin sahabbai masu masu bara masa baya masu tafiya tare da shi fa hu bi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka rike manzon Allah a can wato sulhu din yayi tsawo tattaunawa da ce in ce faɗi in faɗa yayi tsawo wa halatu salatu sai ga lokacin sallah kuma yayi cikin Madina wannan mutanen ku suna bayan garin Madina ne fa jaa bilal ila abi bakr radiyallahu anhuma sai bilal yazo wajen abubakar Allah shi ka da gare shi فقال سيدي يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس yace abubakar manzon Allah fa an riga an dakatar da shi a can mutane sun jinkirtar da shi bai dawo ba yana can wajen sulhu ga lokacin sallah yayi wa hanatu salatu ga lokacin sallah yayi fa hallaka anta umman nas shin ko ka iya da ka yi wa mutane limanci kana na'am sai yana abubakar yace eh in shi ita in ka ga dama sai in je in yi in dai shawara ka kiran kai bilalu fa aqama bilalu bis salata sai bilal yayi ikamar sallah wa taqaddama abu bakrin abubakar kuma ya wuce gaba fa kabbara yayi takbira wa kabbara nasu mutane ma suka yi takbira an shiga cikin sallah وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف sai ga manzon Allah ya shigo yana ketowa cikin sahu ya wuce wannan sahu ya wuce wannan sahu hatta kama fi saffi har sai da ya tsaya a cikin sahu fa akhadha an-nasu fi tasfiq da mutane sai ga manzon Allah ya shigo sai suka bi cigaba da yin at-tasfiq shine hada hannu da hannu haka wato kamar tafi kenan waɗansu kuma suka ce a ba cikin hannu ake hada ba kamar haka ne ake bugawa cikin tafin hannu da kuma ɗaya bayan haka shi da tasfik fa aka zan nasu fi tasfik sai mutane suna haka wato isharan kai abubakar ga manzo Allah ya yi ba ku da cikin sunna mutane suka ci gaba da tasfik wa kana abubakar radiyallahu anhu la yaltafitu fi salati abubakar kan baya wani ruwa cikin sallar sa ga mai ke faru an dai fara sallar da abin da zai faru sai dai faru falamma aktsara nasu tasfiq yayin da mutane suka yawaita hada tafukan hannu da juna in tafata sai abubakar ya yi ya ga mai ke faruwa fa idza rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwatsan sai ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ne fa idza hujaiya kenan fa da akan sai ga manzon Allah idza hujaiya kenan fa ashara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da yayi Abubakar cikin wannan yanayi sai yayi masa ishara yayi masa ishara cewa bai an yi ruwaha fa ashara sallallahu ya amurhu an yusalli yana masa umarni kamar ci gaba da sallah shi ma da ishara tunda manzo Allah ya riga ya shiga cikin sallah Abubakar na limanci da cikin sahu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa ishara ci gaba فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده وحمد الله abubakar ya daga hannunsa haka ya godiya ga Allah wato kamar yana ishara ya ubangiji na gode ga kewa ni ne limamin manzan Allah da ishara ba da baki ba duk wanda ba jikin sallah waraja alqahqara duk da haka bai da ya ci gaba da sallar ba waraja alqahqara sai ya dawo da da baya da baya shine alqahqara wara'ahu zuwa bayansa hatta kama fi safi har ya tsaya cikin sahu فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم da manzo Allah ya ga haka shikenan sai ya ci gaba ya wuce inda liman ke yin sallah kenan fa salla linnas yau mutane sallah falamma faraga yayin da manzo Allah ya kammala aqbala ala nasi sai waiwayo ga mutane fa qala yace ya ku mutane ya ayyuhan nas ma lakum hina nabakum shay'un fi salati akhadtum fi tasbih me yasa lokacin da wani abu ya faru cikin sallar ku sai kawai kuka ci gaba da yin tafi kuna buga hannu haka innama tasfiqu lin nisa yace ai shi yin tafi na mata ne man na bahu shay'un da gawo duk wanda wani abu ya same shi cikin sallah falyakun subhanallah abin da ya kamata ya ce subhanallah yasa idan limami yayi kuskure in maza ne ma mutan za su ce subhanallah in mata ne kuma sai su ne sai su da man na bahu shay'un dukkan wanda wani abu ya faru gare shi cikin sallah ake son a fadakar da shi to sai a ce subhanallah fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah illa altafata domin ba wanda zai ji an ce subhanallah fa sai ya wayo sannan sai ce ya aba bakrin ma mana'aka an tusalli bin nasi hina ashartu ilayka ya kai abubakar me yasa baka cika sallah ba lokacin da nayi maka ishara me yasa duk da haka baka cika sallah ba fa kana abubakar sai abubakar ya ce ma kana yambagi لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ita abai dace ba da dan gidan Abu Kuhafa yi wa mutane sallah a gaban manzon Allah ma'ana bai ma ce bai dace gare ni ba dan wato babu ni in a gaban manzon Allah ne in manzon Allah na nan sauran kamar ba sa nan sai bai wa kansa lamirin gaiba ya salam yace ma kana li min abi kuhafa bai dace ba dan gidan abu kuhafa wai dan gidan abu kuhafa dan ba shi ba shi abubakar din kansa amma bai ce bai dace gare ni ba dan ba maganar ni a gaban manzon Allah kamar shi din ya dauka wani za'ib ne wanda baya wajen bai dace ba ga dan gidan abu kuhafa an yusalli bin nas yi wa mutane limanci bayyana yadda rasulullah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi ma'ana hubisa abinda ake nufi da hubisa amsakuhu wato sun tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liyudifuhu dan su masa liyafa wato bayan sulhu ya kare sai suka tsayar da manzon Allah aka kawo abinci aka ci to manzon Allah kuma ya tsaya wajen wannan ma'ana kun ga saboda muhimmancin sulhu har manzon Allah ya tafi lokacin sallah yayi bayan dan zuwa a yi sulhu tsakanin mutane wannan maganar sulhu tana da matukar muhimmanci don haka a yanzu ko da a ce misali kafin sarakuna su ce za su yi irin wannan rigingimu kungiyoyin addini ba sai su yi ba kungiyoyin addini za su yi misali jama'atar su islam misali kansu ulama misali kwamitin shari'a ko ba haka ba duk waɗannan za su yi a kirawo mutane su da tijan unguwanni a yi musu sulhu a ce wannan bai dace ba abubuwa da ake wannan na jahiliya ne maganan tauri da daba da wani shirme duk wannan lokacin sa ya riga ya wuce to mu duba fa'idojin da ke cikin wannan hadisi dan akwai fa'idoji cikin sa bayan dai gashi ya shafi babin sulhu fawaid al-hadith قال الحافظ ابن حجر رضي رحمه الله تعالى ابن حجر الاسقلاني يا فتى الله يجزيكم غفرا يجي في هذا الحديث فضل الاصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة yace a cikin wannan hadisi akwai falalan sulhun ta tsakanin mutane da haɗa kalmar kabila ɗaya da yanke dukkan wani abin da ke haifar da yanke wa juna wa tawajjuhul imam bi nafsihi ila ba'd ra'iyatihi lidhalika kuma wannan nuna idan an samu rigima shugaba da kansa ya kamata ya je unguwa ko ƙauye ko wata karkara ko wani gari dan ya sulhunta tsakanin mutanensa shugaba da kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taqdimu mithli zalika ala maslahati al-imamati bi nafsihi kuma ashe idan wani abu ya faru rigima ko da shugaba zai bar limanci a ranan dan wani yayi ya kamata ya bar limancin ya je dan ai wancan sulhun tsakanin mutane Ali ibn Hajar ko wa tunbita minhu توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم kuma karkashin wannan hadisi malamai sun ciro hukuncin ashe idan sarki ko shugaba yana da ya sami yanayi zai iya tashi da kansa ya je wata unguwa ko wani kawai don ya ji karan mutanen wannan wuri in suna da wani kara in suna da wani kuka in suna da wata matsala ta su an gane ku idza rajjaha zalika ala istihbarihim in yana ganin zuwan shi zai fi amfani sama da ya nemi su su zo da kansu to sai yi in kuma yana ganin su zo da kansu ne fa amfani sosai aika musu cewa su zo kuma an gane ko wa fihi jawaz salati alwahidati bi imamaini ahaduhuma ba'd al-akhar kuma ne nuna halaccin yin sallah guda daya da limami guda biyu daya daga cikin su na bayan daya ina fata an fahimta dan a ra'ayin waɗansu malaman suna ganin lokacin da abubakar ya dawo baya ya wuce shi ko manzo Allah ya ci gaba abubakar na bayan manzon Allah ma'ana a wannan lokacin manzan Allah limamin abubakar ne abubakar kuma limamin sauran ina ba za fahimta shi ne hukuncin cewa wai a yin sallah ɗaya ga ta limamin ta guda nawa biyu saboda sauran ba za su yi ba sai in abubakar ya yi shi ko abubakar ba zai ba sai manzan Allah ya tunda manzan Allah ya wuce gaba an gane? eh gashi wannan dalilin gashi ya fito fili gashi ya fito fili wannan anan gurin wa bihi fadlu abi bakr ala jami'i sahaba a cikin wannan akwai faralan abubakar akan sauran sahabbai gaba ɗayan su wa tudilla wa tadalla bihi jam'un min surah wa min al-fuqaha كالروياني على أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم لكونهم اختاروه دون غيره da yawa daga cikin masu sharhin hadisi da malaman fikihu kamar malam ar-rumiyani sun nuna cewa abubakar ya fi dukkan sauran sahabbai falala don ko ba komai gashi dukkan sahabbai sun yi ijma'i abubakar zama musu limami daidai lokacin da manzon Allah baya da ba za su yi haka ba ko sai in suna jin kimarsa a cikin zukatansu su duka wato kaga nan mun a larabin da amfi yan shi'a ko da yan shi'a sun kidai gashi dai falalan abubakar ta tabbata wa ala jawazi taqdimin nas bi anfusihim idza ghaba imamuhum kuma cewa idan aka yi kiran sallah limami baya nan aka jira shi jira na al'ada yadda aka saba jira bai zo ba to sai a ci gaba da sallah sai mutane waɗanda suke masana ya kamata a wajen sai ce wane mana sallah in kuma dama can akwai na'ibi da an riga an san wane ne na'ibi magana ta riga ta kare matukar yana nan ba maganan kuma wane mana sallah amma ana maganan kamar liman baya nan na'ibi baya nan a yi kiran sallah da al'adar liman in aka yi kiran sallah wani lokacin yana masallaci za a yi wani lokacin da an yi kiran sallah ko da minti goma ko sha biyar za a gaisi gashi yanzu an yi minti ashirin tur minti ashirin da biyar bai zo ba sai to lallai akwai wani abu da ya faru ko barci ya dauke shi ko baya da lafiya ko ya tafi unguwa dan haka sai a duba na yi na nan na yi ba na a gaba ina fata mu fahimta amma galibi abin da muke a masallatai musamman daga wajen yan wawa suna wani lokacin limami yana alwala ba za a jira shi ba a kofar masallaci an gan shi gashi na alwala kawai waɗansu yan zafin kai za su yi kawai a tada sallah ba za a jira shi ba minti biyar ba a akwa liman bai zo ba da minti biyar to sai dai ta kafe da idan ya so zai samu sai da wannan ba daidai bane baya daga cikin ladabin zama da malaman mu idan muna musu irin wannan jafai wannan sunan din dangana abin sai da ya bata musu rai to wannan bata musu rai dan kuma kila sai ya jawo muku matsaloli masu yawa ba wai matsalar kai ya cutar da kai ba dan ranta ya baci amma sai ka rubuta wani cikin game da ayyukan addini ne yau da gobe to duk abin da zai kawo rikici sai a yi kokarin kawar da shi tsakanin mutane ina ba da fahimta shi ne ya fi zama a ladan shi ya fi kowa sanin mutanen masallacin ladan ba eh amma ba lalle bane sai shi in an samu cikin waɗanda suke yan masallacin nan suna nan yau da gobe sun san wanda ya fi su ta fuskar addini wani kila fi mu iya karatu wani ya fi mu sanin hukunce hukunce wani wuce gaba duk jama'a sun san wanda ya fi su sai dai ko hasada ko wani kyashi ko wani abu daban
bayan su da mura ana sa lokacin sallah ne sa wani lokacin kuma sai a lalle sai wannan lokacin da ko da wannan kuskure idan an sa lokaci yana da kyau mu ce za mu rinka yin sallah karfe daya misali za mu rinka yin sallah karfe daya to limamin da yana nan karfe daya ta yi daga shigo masallaci ba amma mun tabbatar yana nan ba wai baya gari ba wai yana wani abun nan ba shike na sai a masa magana wani inda yake in yana gida sai a masa sallama in yana kusa a masa magana sai a masa magana ko da ɗaya zuwa minti biyar ko da ɗaya zuwa minti goma kai jira ce ba wani laifi a ce amma sai wadansu suka yi da an sa karfe ɗaya din nan ma'ana kamar idan an ba a yi ba an kai ɗaya da minti biyar kamar an kawo cewa wata aya cikin suratul nisa'i an shiga uku kenan Allah da kuma ba haka al'amari yake ba kaga nan sahabbai sun suka jira jira jiran irin wanda sun san in manzon Allah na nan da shi kenan amma sun jira sun tabbatar ba ne shi kuma haka ga lokaci kuma ya riga ya abin nan sai aka abin nan an gane ku وعلى جواز تقديم الناس لانفسهم اذا غاب امامهم suka ce ya halatta mutane su gabatar da wani masu sallah idan limamin su baya nan kalu amma malaman suka ce wa mahallu zalika ya inda za a iya haka din idza umilat al fitnatu wal inkar min al imam in an amince cewa ba fitnanan liman bane idan an san fitnanan liman ne in an sa wani baya nan za a yi rikici sai a je a kira shi ne ya zafi in ma barci ke ai hakuri ya tashi daga barci ya alwala ya zo a yi me kuke sauri zaman da kuke ba da kuke samu ba an fahimta ku wal inkari min al imam ko kuma in an aminta cewa ba zai inkari ba wa annal ladhi yataqaddamu niyabatan an al imam wanda zai yi sallah a madadin liman in liman baya nan yakunu aslahahum li dhalika al amri wa aqwamahum bihi ya zanto ya fi su cancanta wannan al'amari na limanci ya zanto ya fi su istikama ya fi su zama daidai dan sallah tana da tsada kwarai da gaske sai a nemi wanda ake ganin ya fi kamala ta fuskar ilimi da hai'a da menene da ya da sauransu wa anna al mu'azzina wa ghayruhu ya'rudu al taqaddum ala al fadili wa anna al fadila yuwafiquhu wato mai kiran sallah ko shi ko wani sa cikin masallaci wanda suke na yau da gobe su ne za su tallata wa wanda suke ganin mai falala ne sama da sauran cewa na ai ya kamata kai mana sallah shi kuma idan an yi masa haka ya kamata ya yadda ba da an yi alama an na zalika biyu zal jama'a amma kafin yi sai ya tabbatar mutane duk sun yadda ladan ya ce wani ya kamata kai mana sallah sun ta gaskiya mu yadda ba kenan me yasa sun cika koma gefe guda ba ya dauka shugabancin mutane karfi da yaji na limanci wanda ba sa so sun su su sai ka bi su menene wai ni ban taba ganin abin da mutane suke rikici akan limanci wani lokaci akwai mutane da dama idan aka ce wato an yi sallah ba sa nan haushin wanda ya sallah ba suke shi kan shi ladanin idan ya gabatar da wani sosai sun daina wa liman ladanin magana ta kwana biyu ko uku ya ina nan da raina ya zo gabatar da wani ba ana ko dan takarar limanci ana masallatin za a yi bala'i wato sai mu bambance tsakanin ababe guda biyu don kowanne kuskure ne amma dai limamin da zai yi latti bisa wata larura an gabatar da wani ya zo ransa ya baci ba ka da wata hujja na ranka ya baci da an gabatar da wani ba wani kan ce akai maka an jira ka jiran da ya kamata ka zo a ka kara minti biyar goma akan lokaci baka zo ba har an kai sha biyar ko ashirin to kaga za a yi sallah ana da kwakwalwar hujja idan an gabatar da wani ne na bashin rai a ciki amma da biyan lokaci a ce a ci gaba ya bayan da a ce ai ba nan alwala a ci gaba a kwanan zai dama suna zaune a masallaci suna duba gobe sai mutum ya kalle ka sai duba gobe wai abin da yake cewa ladan fa lokaci ba yayi akwai wanda zai shigo daga shigo wanda zai kallon cewa ta yi da sallah to wannan duk ba daidai ba ne ba wato shi sa ake samun rikici tsakanin samari matasa ahalus suna da irin limamai waɗanda ba su riga sun fahimci suna ba akwai yar gargajiya gargajiya ta tare da su da matasa sun zo masallaci sun suke su juyin juya hali cikin kwana hudu ko biyar kuma ya riga ya gina kan al'ada ya zasu da shi lokaci guda sai dai a hankali a hankali ba an taɓa yin rikici ba da waɗansu matasa da limamin su a kaduna suna cewa sai an cire shi ba ya cika kaza mala abubakar gumi ce to so kuke mutu babu aqidar ma ko ya kyale shi mana ya mutu da aqida yanzu an ka cire shi kila sunnar ba sai ya fasa wallahi wani da kuka cire shi sunnar ma da gawo ya fasa yanzu an mutu karfin gaba ba ya da amfani mutane sai a rika lura da irin waɗannan al'amura
malakin magana wa ka dai ce shi shi ma ya halatta da limamin da wani tambaya
ne sai in shi ta وفيه أن الإقامة وابتداء الإمام من وظيفة المؤذن كما أن أتكلم حديث زاو فإنتهي إقامة da kuma kirawo liman aiki ne na shi mai kiran sallah wato ladan wa annahu la yuqimu illa bi izni al-imam kuma ba zai yi ikama ba sai da izinin liman din liman ne zai ce masa ayi ikama sannan ayi wa anna bilan salati la siyama al-asr fi awwal al-waqt muqaddaman ala intizar al-imam al-afdal wato yin sallar la'asar a farkon lokacinta ya yi falala sama da zirar liman ko da liman din ya tsara fallaka don saboda wannan sallar ta la'asar wa fihi jawazu tasbihi wal hamdi fi salati akwai halaccin yin tasbihi da kuma hamdala cikin sallah da annahu min zikr la dan zikiri ne walau kana murad al musabbihi ilama gairi yuri ma sadara minhu ko da matsayin wanda yayi tasbihin yayi ne da nufin fadakar da wani to duk babu laifi wa fi rabu ila yadin fi salati inda du'a wa sana kuma ya halatta cikin sallah sha daga hannu wajen addu'a ko yabon Allah sai dai ba za a shafa ba wa fi istibamu hamdillahi liman tajaddadat lahu ni'ma kuma ashe mustahabi ne idan wata sabuwar ni'ima ta zo maka ka sake yin godiya ga Allah in an jima wata ta sake zuwa sai ka sake yin godiya ga Allah dan dama ta ma baka da godiya ga Allah yanzu kuma yana nan sai ga wata ni'ima manzo Allah ce ci gaba da sallah sai ga wannan ni'ima ce a ba shi wannan damar ko da bai ci gaba ba ni'ima ce sai yayi godiya ga ubangiji wa fihi jawazul intifati lil haja wannan ya nuna halaccin yin waiwaye a cikin sallah in bukata ta kama wa anna mukhatabatul musalli bil isharati aula min mukhatabatihi bil ibara kuma yawa mai sallah magana ta hanyar ishara ita ce aula sama da kai masa ishara ta hanyar magana da baka وأنها تكون مقام النطق كما wannan ishara da zaka yi daidai take da zance na baka li mu'atabati nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ala mukhalafati isharati abin da yasa muka ce daidai take da zancen baka daga karshe bayan an kammala sallah sai Abu Bakar sai manzo Allah ya zargi Abu Bakar me yasa baka yi aiki da umarni na wanda ce cigaba da sallah wannan ya nuna ashe isharar da ya masa daidai take da maganan baki yadda inda maganan baki ya masa ya saba zai zarge shi to haka ishara ma in ka saba ishara kai min kar wani shugabansa ya masa haka da hannu sai ya ki tashi ya saba ko ya saba ba an ce kwadi wallahi wa diyar rasula wa al'amr minkum kaga sai ka ai ba bai ma ba magana yayin da baki wata ce bai isharar ba da isharar da maganar baki din bai matsayin su da tsayi ne domin da ishara ana iya kasuwanci sai yi sayarwa mutum ya zo na wannan littafin sai ka ba shi kenan ba haka ana iya daura aure haka ana iya saki haka ana iya mai duk da mai da ishara kamar yadda gagabe ba ya sai da wannan ne masu ke zance وفيه جواز شك الصفوف والمشي بين المصلين يا هلك mutum ya rinka dara sahu yana shiga wato tsakanin sahu ya tafi tsakanin masallata li qasd al-wusuf ila as-saff al-awwal da manufar ya je zuwa ga sahu na gaba amma fa lakinnahu maqsurun ala man yaliku zalika bihi kal imami amma fa wannan an takaita shi ne kan wanda hakan ya dace da shi kamar limami an gane ku aw man kana bi sadadin an yahtaj al imam ila istiklafihi ko wani mutumin da yana cikin masana a cikin masallacin ya zo kuma da ya hanga sahu na gaba ya cika sahu na biyu ya cika amma a sahu na gaban a saitin liman duk waɗansu abin nan ne waɗansu kurata ya gani haka daga cikin su duk wanda liman ya kawo idan sallah ta lalace ba za a yi gyara ba ya halatta ya je ya kutsa ya shiga cikin su saboda ya cancanta ya tsaya sun sai dai kar mutum ya amfani da wannan damar ya yi latti da gangan ya zo kusa sai an yi magana ta ya halatta dace ne aka yi baka zo kan kari ba har an taka sai kaga kuma gashi an yi dace waɗanda suke bayan liman waɗanda ba su cancanta ba ne ba sai ka kutsa dan ka shiga wannan babu laifi amma ka sa kai latti a gida da hujjar cewa idan ka zo ko da zan biyar ne sai ka kita ka wuce wannan kuma ya zama wargi da addini ke Allahumma an gane ko aw man arada sudda furjatin sadda furjatin fi saff al-awwal ko ko mutum ya zo gashi cikin sahu na hudu amma sai an go a cikin sahu na gaba ga wani can babu kowa to ya halatta kai ta shiga tsakanin waɗannan har ka wuce ka je ka cike wannan wurin da kai wannan kan koda baka cikin wasu da su yi istiklafa babu laifi da ka iya haka idan dai zaka je ka cike wani wuri aw ma yaliku ma tarki man yalihi saddaha ولا يكون ذلك معدودا من الأذى أو ما يليه ko kuma abin da yake bi masa wato sahun da yake bi masa ba na gaban ba ma a tarki man yalin musadda tare da cewa wanda yake biwa ga ga sahu na gaba misali da wuri sahu na biyu a cike sahu na uku a cike shi wanda suke sahu na biyu sun ga wancan wurin sun ki cikewa kai kana da karshen ba sai ka zo ka kita suka wuce ka je ka cike shi ina fata an fahimta wala kun zalika ma'dudan min al'aza duk wannan ba a kirga shi a matsayin mutum ya mona a cikin sallah wa fihi karahatu tasbihi fi salati a cikin wannan kuma akwai karhancin yin tasbih cikin sallah lil rijali dangane da maza wa mashru'iyyatuhu lin nisa da cewa shari'a ne yin hakan ga mata qala al-baghawi rahimahullah imam al-baghawi ya faɗa ce wala tusaffaqu bil kaffaini ba a yin tasfiki ta hanyar tafi guda biyu li'annahu yushbihu al-lahwa dan yayi kama da wargi وعند مسلم التصفيق للنساء وهو التصفيق باليد من صفحتي الكف wato mutum zai tafi da hannu ba haka ba sai dai haka ko haka ko haka an fahimta ko ta daga bayan hannun ba ta daga cikin hannun ba eh ko daga matan domin yin haka din suka ce wasa ne ke don wajen wasa ne ake haka amma haka kuma shine ibada ne ke ya bambanta da wancan ke fa in fa'alta hakaza ala jihatil layl batalat salatu idan mutum yayi haka da ganganto sallarsa ta riga ta lalace a bayan fa'alat hakaza ala jihatil layl batalat salatu ha idan mace ta yi haka bisa ganganci sallarsa ta lalace limunafatihi salah dan hakan ya ci karo da lulubin sallah wa fihi alhamdu wa shukru ala wajahati fid din kuma wannan ne ya nuna idan mutum ya samu matsayin cikin addini sai ya godiya ga Allah wa anna man ukrima bi karamatin yatakayyaru bainal qabuli wat tark kuma duk wanda aka yi wa karamci yana da dama ko ya karba ko ya bani abinda manzo Allah ya masa cewa ci gaba da sallah karamci ne shi kuma sai bai karba bai bar manzo Allah ba sai idza fahima anna zalika al-amr ala ghairi jihati al-luzum in ya fahimci wannan karamcin da aka yi masa ba ta aka dole sai ya karba ba wa ka'anna al-qarinata allati بينت لأبي بكر ذلك هي كونه صلى الله عليه وسلم شق الصفوف kamar karinar da manzon Allah ya nuna Abu Bakar ya nuna da ita cewa ya kamata kare shi ga manzon Allah zo wuce duk da ya masa isara dan ya ga manzon Allah ya keto ya keto har ya zo gaba to tunda har ya zo kusa kamar kamar akwai karina na zo ka wuce ke an gane ku ila an intaha ilayhi fa ka'annahu fahima min dhalika anna muradahu an yu'amma an-nas wa anna amrahu iyyahu bil istimrar fil imama fi bab al ikram lahu wa tanwih bi qadri kamar manzon Allah ya zo gaban da zai yi ci gaba da yawa mutane sallah amma duk da haka ya biya Abubakar dama dan ya karrama shi dan ya nuna matsayinsa ga mutane fasalaka huwa tariqal adabi wat tawadu shi kuma sai ya riki hanya ta ladabi da kuma kaskantar da kai wa rajjaha zalika inda ihtimali wa rajjaha zalika inda ihtimali nuzul alwahyi fi halin salati li tagayyur hukm alahkamiha wadan suka ce a abin da yasa Abubakar ya haka ya san manzon Allah kowane hali a iya saukar masa wahayi to kila ana cikin sallan nan wahayi ya sauka cewa kuma sallan an kara adadin rakawoyi in manzon Allah ne ba sai ci gaba da yi ba amma Abubakar ya zai yi sani sai manzon Allah ya bukaci kuma ya mara yana cikin sallah kenan ina fatan kun fahimta wa ka'annahu li ajli hadha lam yata'aqqab sallallahu alaihi wasallam intizarahu bi raddi bi raddi bi radd alayhi wa bihi jawaz imamatu al-mafdhul lil fadil ko da mutum na da falala ya halatta yi sallah a bayan wanda yake ganin ya tsara falala babu laifi ga annabi ya yarda ya tsaya bayan Abubakar yi sallah wa bihi su'alu ar-ra'is an fi mukhalafati amrihi qabla az-zajri an dhalika kuma a cikin wannan hadisi akwai fikihun cewa shugaba in aka saba umarninsa kafin yi zargi sai ya tambaya me yasa ka saba ba zargi zai ba dan ka gama Allah sai ce da Abubakar me yasa ka saba isharar ta da nayi kafin ya zargi shi cewa kai laifi ko kaza to haka shugaba zai wa atimadu zikrin rajul li nafsihi bima yushiru bit tawadu min jihati min jihati istimal Abi Bakr khitab al-ghaibah makan al-hudur ko mutum ya dogara wajen ambatan kansa da lamirin man da baya nan wannan na nuna tawadu kamar da Abubakar yi wa kansa in kana haddul kalami an yaqula Abu Bakr ai yana da dama Abu Bakr yace ma kana li an usalliya baina yadi Rasulullah amma sai ce ma kana libin abi kuhafa kamar baya nake fa adala anhu ila qawlihi ma kana libin abi kuhafa li'annahu adallu ala tawadu da hakan ya fi nuna tawadu'i min al-awwal sama da na farko wa fihi jawaz al-amal al-qalil fi salat kuma ya nuna ya halatta yin aiki kadan cikin sallah لتأخر أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه dan gashi Abu Bakar ya dan yi baya zuwa ga sahun da yake bi masa duk wannan kuma bai lalata masa sallah ba sai suka ce dan ana cikin sallah dan aiki gangani baya lalata sallah kamar wani ya zo yana bubbuga kofa yana bubbuga kofa ka ji shi ko bai san kana sallah ba kuma kana kusa da ita ta ko dai ko bi kawai zaka yi babu laifi ka taka ka bude mutakar ba za ka wuce alƙibla ka ci gaba da sallar ka dan aiki ne kana wa anna man ihtaja ila mithl zalika yarji'u al-qahtara mutumin da kuma zai nemi baya ba biyowa zai yi tafiya ba sai dai ya dawo da baya da baya yayi abin da zai yi sannan kuma ya koma wala yastadbiru al-qibla ba zai juya wa al-qibla baya ba wala yanharifu anha ba zai juya mata kuma gefanta ba wa tamba tabna abdul barr minhu jawaz al-fath ala al-imam ibn abdul barr a cikin wannan hadisi shi kuma ya ciro hukuncin yi wa liman budi li anna tasbiha idza jaza جازت التلاوة من باب الأولى والله أعلم yace tunda ya halatta a ce subhanallah cikin sallah ba sallah ce ba a ce ya halatta ka dora masa ayar da kaga ya manta min babu aula ma an fahimta ko to ina ga sai mu dakata nan gurin abinda muka faɗa zama dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yarda assalamu alaikum mu yi masu wahalar karantawa haka wannan ce ya zai daina yin wasuwasi abin za ka karin ka daina yin wasuwasi ya tabbata aka daga abdullahi dan umar ya ce mutum rinka yawan karanta huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim idan a cikin sallah ne kuma to sai ka rinka kiyaye duk abubuwan da ya kamata tun farkon sallah ka yi zuwa wanda istifta ka yi isti'aza da basmala wannan na taimakawa duk da haka idan masu wasi din ya dame ka ko kuma ka ji shi din na maka abin nan sai ka yi tofi abun din ka hasso uku yadda mazan Allah ya nuna ya halatta idan wani cikin limanci ya gani wani ya so sai ya bari kamar da wani hadisin ya nuna a ba za a fahimta daga kashin wannan hadisin ba tun daga shi musamman in mun dauki taujihi cikin taujihin da muka karanta na cewa shi manzon Allah wahayi na iya zo masa a koyaushe ko ana cikin sallah ko wajen sallah wanda haka saboda haka na Abubakar ya bashi wannan dama amma bayan nuna yanzu dan ana cikin sallah ba alwala ka ta kare ba limami ya zo sai ka koma baya shi ya zo ya ci gaba mace ce take ganin wani farin ruwa na fitowa a gabanta a daidai lokacin za ta yi haila ko daga karshensa yanayi abin da ke fitowa daga cikin mace akwai abin da ke kira a sufura da kuma alkudura wani ruwa fari amma da ruwan kasa kasa da shi akwai kuma wanda yake wani lokacin ruwan ɗorowa ɗorowa kamar yalo a kake wannan idan ya fito a kwanakin al'ada daidai yake da jinin al'ada a kwanakin da kika saba yin al'ada a wata sai ke ga wannan a cikin waɗannan kwanakin ko kafin ko bayan yankewar al'ada jinin ya daina zuwa sai wannan ruwan to daidai yake hukuncinsa da al'ada ba za ki yi sallah ba har sai ya yanke ki wanka sannan ki ci gaba da sallah da sauran al'amura amma idan ya zo a kwanakin da ba na al'ada ba kin saba yin al'ada farkon wata sai ke zai ke a tsakiyar wata kin ga ba al'ada ba ne hukuncin sa ba na al'ada ba in ya fito inda ya taba sai mace ta wanke ba za a ce dole sai ta yi wanka ba za ta kama ruwa ta yi alwala ta yi sallah ko ibadojin da kamar yadda ta saba ba wani wanka a kasar to wannan daban akwai kuma wani farin ruwa kawai da yake fitowa daga wani mace wannan baya da alaka da kwanakin al'ada wani fari ne tarshi to shi kuma wannan iri biyu ne akwai wanda zai fito ne daga karshe bayan mace ta kammala al'ada shine al-qasfa al-bayda wannan alamar yankewar jinin al'ada kenan da an ganci ma'ana al'ada ta riga ta yanke kenan to wannan daban akwai kuma shi kuma wani fari kal shi kuma yana fitowa ne wani lokacin a kwanakin al'ada wani lokacin ba kwanakin al'ada ba akwai da zai iya fitowa mace to wannan hukuncinsa shi karan kansa ruwan ba na nutsa ba ne ba hukuncin suka ma hukuncin majina ne inda ya taba sai a wanke kawai don baya kazanta ne kuma a bari kamar da kazanta ana wanke majina ne don najasa ko don kazanta to kamar haka ne to amma fitowar mutsa daga jikin mace malamai suka ce yana karya mata alwala idan tana da alwala amma shi karan kansa ba da nisa ba na fatan mai tambayar ya fahimci wannan bayanan da kashe-kashen zancen mutum ne ya auri mace sai kuma ya mata alƙawarin ba zai mata kishiya ba daga baya ya halatta ya kare mata alƙawarin wannan alƙawarin ka ayyaci duk kuma da saurayi ya yi duk wanda ya auren fara ganin ya yi irin wannan duk wanda yake cikin auren fada ana irin yayin soyayya da amurci din na zai ce haba ya za a bayan ga ke ma duk kuma barazana ce sai ma an zauna an yi haihuwa biyu uku hudu to kuma sai matsalan ta canja wannan alƙawari kan dan kakkare shi baka saba Allah baka saba manzon Allah sai ka lalace ta gabata su da amma idan kana sha'awar aure sai ka aure da kare alƙawarin ka ba komai akan ba wata kafara ba komai ba wata sadaka ko na wanda yake shi ne wani masallacin juma'a sai yake da tsawon gaba kuma kansa ba kuna sai aka dawo da shi baya ya so ya samu hukunci gaskiya haka da suka yi maka yayi daidai ba mu laifi akwai asar na abdullahi dan mas'ud ne shi ko masallaci ya ga sahun gaba ya cika sai ya duba da wanda ya kai shi ba kuna sai ya cire shi sai ya tsaya sun duka ba bai fi shiga mala shi ne mutum sun ba musamman yau sai liman ne ai bai kamata ka mala kula ya kama wato kuzura ta yakan sa musa da ba za a ce musu wajibi ba amma kamala ne kamala ne cikin hadisi idan mutum ya fuskanta idan mutum ya fuskanta zai wula za ku ya aikata haramun ko yana da zunubi ba yana zunubin komai ba amma kamala ake magana a kai wani da suna tambayoyin da zai karanta wannan rubutu sai na da dan abin nan ka saura minti ɗaya ma kawai na'am eh eh eh ban ji ba yankin za su ne cikin wannan hadisi ba bilal bane da yazo shi a abubakar zo kai wa mutane sallah manzo Allah bayana shi ko sai ya ce yi kama ku kamar ya kafin limin ya karusu lokacin abubakar bayana aka yi kama wani tambayi ce daban sabuwa kamar kamar ya kafin limin ya karusu eh ina da zuwa mu dai amma wani ce sai ya shigo gaba eh mafi kyau ma sai ya ce da limami ladani yi ko mai kira sallah yi sannan sai yi na da musulun ban gane ba eh a bai za su ne ke ba idan lokacin da ya ji bayan a bai kamata ba ai dan an kai wuta ana cikin sallah to sai a samu wani mai babban murya ko daga sahu na biyu ko na uku ko daga waje waje dan na wajen masallaci su ji ya daga murya ci gaba da yi amma bai ji mai zai ladan ya yanke je ta da yi saboda ya yanke sallar ta ba ce masallan ko ya hakan haka lokaci ya cika akwai ababai guda biyu abu na farko na zo yau a makare ko da ke wancan satin ma haka na lura wurin da ake zama daga waje tabarbi sun yi kaɗan na gani akwai masu halin da sa iya zaune tabarbi su kawo a ƙara tabarbi a wajen sun zai nan ka ai dogon gwargwaron su saboda haka da Allah duk dai wanda yake son lada sai ya kawo tabarbi ko mai ba sai mala'udin ba ko ma wanne da dai yake son aljanna sai ya kawo mai kawo guda ɗaya ya kawo mai kawo guda biyu ya kawo dan na da yawa wajen sahun guda biyu ko ukun karshe a ƙasa muka yi sallah sai dai waɗanda suka zo da duma su ne suka kin faɗa sai ya haɗa sai ya haɗa karfi shi da wani idan ba za ka iya sayan guda ɗaya ba sai ka haɗa karfi kai da wani makwabcin ka na dama ka ko hagun ɗin ka ce to ka gani yana da kudin rabin tawarwa kana da rabi kawo mata sai ka karba har sai ka cika sai ka wannan yana da aikin alkhairi da ya kamata mai tarayya abu na biyu kuma wannan karatu na da yawon salihin a ko wadansu bayan Allah ka zo sun ɗauki nauyin sa ka gidan talabijin na na DITV na DITV sun nemi izini na na ba su izinin cewa a ci gaba da sama saboda haka sai mu sauka cikin addu'a Allah saka musu sakamakon sa kidan mutane da dama kan kan bugo sai mun fatawa kan cewa rana an sa karatu rana kaza an ce kaza rana kaza an ce kaza dan sai da kaza ana sa ma ne